Just, just No. Um, alkiyasu.
za mu tashi babin kiyasi. Tashi ya zo ƙarshe. Kaji ana magana kiyasi a wasu biki to ƙarshe ke. Shi kiyasi san shi ne usulul fiqh ma baki da. Shi ne mafi wahala a cikin usulul fiqh baki da domin baki ɗayan abubuwa sun koma kusan kansu. Sa galibin ake ajiye shi a ƙarshe. Dab yake da ya zaman ma fanni mai zaman kansa. an fahimta ko yawa shi kiyasi da zai ke da ya zama fanni mai zaman kansa kamar yadda aka cire sarfu daga cikin nahawu asalin shi sarfu nahawu ne an fahimta aka gama bayani akan nahawu karshe sai aka sarfu to saboda yawan matsalolinsa sai aka ware masa fanni daban kamar fiƙu kuma da yake karanta fiƙu za ka yi ta karanta gado gado a cikin fiƙu yake amma saboda matsalolinsa sun yawa sai aka ware shi shi ma daban ba haka kiyasi shi ma kusan wanda ya fahimci kiyasi shine ake masa zaton ya fahimci usulin fiqh duk sauran wa'ancan kamar nafila ne babin kiyasi shine hukunce hukunce da yawa aka samu su an fahimta ko ta shi asalin fi'ilin daga ajwa kasa ya kisu kiyasa kiyasin zai zama to shine masdar shi kiyasi yana ɗaya daga cikin abubuwa guda hudu waɗanda su ne ake gano hujja dalili da su ko me masdar al-awwal qur'ani ko masdar al-thani sunna masdar al-thalith ijma'i wasu suna gabatar da ijma'i wasu suna gabatar da kiyasi an gane ko sai kuma shi kiyasi kenan duk abin da aka duba ba a ga hujja a cikin alkur'ani ba to akan komawa hadisin manzo sallallahu alaihi wasallam haka in ba a gano shi a cikin hadisi ba akan koma kai tsaye zuwa ga ijma'i in ba a samu a ijma'i ba sai a tafi kiyasi sai a she kiyasi ɗaya ne daga cikin dalilai ko kuma hanyoyin da ake gano ne dalili hujja an fahimta ko da abin da ba a gano ba nassi karara a cikin alkur'ani shine mafi karanci ne ko maganar matsala a ce gashi ta zo karar an samu hukuncinta haramcinta ne ko halaccinta to wannan shine mafi karanci shi za in ba a koma ba sai a koma cikin hadisi shi ma in ba a samu ba sai a koma ijma'i ne haka to malamai sun gama akan cewa ijma'i da kiyasi ana idrakin su da alkitabu was sunna isa suka zama masajirul arba'a wannan duk malaman mazhaba sun yi ittifaki a kansu shi isa mutum ma baya zaman tuwa mutum ta hidi sai ya yarda da kiyasi yanzu kaga duk girman ilimin nan na ibn hazm az-zahiri baya cikin mujtahidai in za da ilimin ne aka duba to akwai wanda mujtahidan ma da su kai shi karatu amma saboda bai yarda da kiyasi ba su zahira zahiriyawa sa ganin kiyasi ba hujja bane a wajen su suna da dalilan su amma kuma malamai sun musu raddi akan dalilan nasu to wa amma al-qiyas ah yace abinda ake nufi kiyasi هو رد الفرع إلى الأصل shine raddul far'i ila al-asli shine amadda amayar da juyar da reshen mas'ala zuwa ga asalin inda aka ciro wannan mas'ala بعلة تجمعهما washi an kula الحكم an gane ko raddul menene far'i ila al-asli ya za mu gane raddul far'i ila al-asli farko sai mun fara gane yanzu masalan an ce kiyasi me hujjarsa a qur'ani akwai wata aya guda ɗaya wacce take ta shumulin wa'annan abubuwan guda hudu baki ɗaya an bayyanta ko ubangiji yana cewa ya ayyuhal ladzina amanu atiu allaha me kenan qur'ani kenan ko نعم wa atiu rasula sunna kenan ko wa ulil amri fa in tanaza'tum fi shay'in fa in tanaza'tum fa ana akwai mafhumi ko ba mafhumi akwai mafhumi ko mafhumi ko dai ya zama na sharadi ko ya zama na sifa in tanaza'tum fi shay'in to in lam tanaza'tum fi shay'in fa menene ne yanzu wannan mun samu masadir guda biyar ko alkitab was sunna ko wa ulul amri bil a in tanaza'tu ai ku al'umma kenan malamai mujtahidai ko to in lam tanaza'tu fi shay'in fa ya zama me eh a mun gama da ginasi mun gama da alkitab was sunna in so da ke aya zaɓi ɗaya yes a yes ijma'i ummati la tajtami'u ala dalalatin ko aka ce fa in tanaza'atun fi shay to ai mafhumu fa in lam tanaza'atun fi shay fa ya zama hujja ko ya zama ijma'i ko to mun sami ijma'i an gane ko a mafhumin sa ake samu daman shi ko mafhumi yana da ko dai ya zama to mafhumu sifa ko mafhumu shar'i ko akwai shi in kun yi tanazu'i akan wani abu to farduhu ila Allah me farduhu ila Allah war rasul rudduhu ila Allah war rasul kiyas shine kiyas duk lokacin da kaji an ce kiyasi an fahimta ko wannan matsalar an gano ta ne karkashin kiyasi an gano ta ne wai karkashin wani nassin alqur'ani ko hadisi shine rudduhu ila Allah war rasul da kai an fahimta ko an gane ko shi yasa a cikin aya guda ɗaya zaka samu waɗannan abubuwan guda hudu sun haɗe adiyullah wa abiyur rasul wa ulil amri minkum in tanaza'at an gano ne a cikin mafhumi an fahimta ko in lam tanaza'tum fi shay'in ya zama ijma'i rudduhu ila Allah wa rasul to karshe ba a sami ijma'i ba a samu ba a sami nassi na alqur'ani ba a sami nassi na hadisi ba a sami ijma'i ba to farduhu ila Allah wa rasul sai ku je ku nuna a cikin nassin da yazo a qur'ani ko hadisi wanne ne ya kama da wannan hukunci an bayyana ko shine kiyasin shine alfahima alfahima kamar yadda sayyidina Umar ya rubuta wa Abu Musa al-Ash'ari addama ilayka min kitabin wa sunnati summa kisil umura an fahimta ko yau in ka duba qur'ani baka ga hujja ba ka duba hadisi baka ga hujja ba to kai kiyasi cikin lamurra me lamurra din alqur'ani da hadisi in an ce fa masalan kamar kiyasi bari mu bada misali da da yake nan gaba za a tashi yanzu khamru innama al-khamru wal maisiru wal ansab wal azlam kaga ai khamru aka faɗa ko aka ce wannan khamru din mece ce haram ce dole a guje ta to in a hadisi ko kuma a qur'ani a qur'ani kake so ka gano hujja karara ta cewa koken haramun ce babu gane ko? To dan babu nasi da ya nuna cewa na haramun ne shi na zai ta sha. An gane ko? An kiyasta hukuncin koken ne da me giya. Li'illatin ta jima'uha. An fahimta ko? Menene illar da aka kalla a cikin giya? Ba kawar da hankali ba? To ita ma wannan tana yi. kenan wanda ya ce bai da kiyasi ne kenan kamar ya ce to wannan koken shi fa bai ga hujjar ta da haka da a ci gaba da an gane ku to ka bai irin wayannan abubuwan ila ce raddul asli raddul far'i ila al asl shine mai da far'i zuwa ga asalin mayar da juyar da abin da yake far'i shine reshen mas'ala zuwa ga asalin bi illati ai bi sababi kenan domin duban wani sababi ta jima'uhuma da ya haɗa su an gane ku kama wannan da muka ba da wannan ka muka ka abin da yake kawo illa daman shi khamru asali an ce a kamara ko a luga wai abin da ya rikice ma an fahimta ko abin da yake shiga ya rikita ihtilai an gane to abin da daman take sake to shi ma wancan abin da yake sake da haka karara abin da ya zo nassi haram ne giya amma an kiyasta cewa ba za a sha wiwi ko koken ba ko makamantan wa'in abubuwan karkashin mai kamru domin illa su ɗaya an gane ko? to zai ce to an gano hukuncin koken ko wiwi ko wani abu haramun ne karkashin kiyasin haramcin kiyasi shi ne raddul far'i ila al'asu bi illati domin sababin da me tajma'uhuma da ya hada su baki daya
نعم آه، وهو ينقسم إلى ثلاثة أقسام yalla kuma malamai ma suka ce ai manzo Allah sallama ma tun a zamanin sa ma yayi kiyas tun a rayuwar sa ma ya kiyasta wasu abubuwa ka gani wani mutum ya zo wajen manzo sallallahu alaihi wasallam ya ce ya rasulullahi mata ta ta haifi baki kaga me yake so ko radan yake so an ga manzo Allah ya ce kana da raƙum wani iri ne duk ya faɗa ya ce jajaye ne ce to yalla a cikin su ba wani wanda yake ne baki-baki da farfar a ciki ce akwai to ya aka yi gashi kana da raƙuma jajaye kuma aka samu wani launi ya ce ai ce yi a kakannin kakannin su aka samu shi. to aka yi ma ɗanka ga kakannin kakannin an raddul fi- raddul far'i ilal azli kenan kaga an mai mazu da wannan far'i aka wata da zo ta ce ya rasu lallahi mahaifiyata ta rasu ana bin ta azumi yalla zan yi mata manzo Allah ba haka yace eh mata ba kai ta yanzu da mahaifi yake ana bin ta bashi zaki biya mata ko ba zaki biya mata tace zan biya mata yake nan an fahimta ko sai ta ji ce to shine raddul far'i ila al-asli bi illatin tajma'uhuma fil hukmi ka gani domin ya hada su a cikin hukunci to shi da yake kiyasi din ana gano shi ne ta hanyoyi har guda uku shine yace wa huwa yanqasimu na'am وهو ينقسم إلى ثلاثة أقسام ya kasu har kaso uku shi kiyasi ya kasu kaso uku إلى قياس علة akwai kiyasi na illa sababi ya haɗu illar ta zama iri ɗaya
وقياس Wanda yake zai zai yi bayanin kowanne ɗaya bayan ɗaya wa kiyasi dilalati ka gani ko dilalati shine da kuma kiyasi na dilala وقياس شبه da kuma kiyasi na shabai watakan asalin inda ake so a yi kiyasin an kalli asali, asali guda biyu asali ne guda biyu shi ne kiyasi shabai ga wannan nassin ga wannan nassin kowanne a cikin nassin nan guda biyu ta yiwu a iya gano wannan hukuncin da ake so a fita an fahimta ko to shi ma dai duk zai bayani zai ɗauko kowanne guda ɗaya bayani yace na farko وقياس العلة kiyasul illati a cikin ukun nan ko in an ce kiyasul illati ما كانت العلة فيه موجبة للحكم to shine shine shine ta'arifin a takaice ke ma kanatil illatu fi illar da ta kasance a cikin sa take wacce kuma da ta zo ta wajabta hukunci a take ga illar ga kuma wajabcin hukuncin a tare shine kiyasu illati wannan yana da yawa sosai musamman ga mutumin da ya san nahawu zai dinga gano wa'annan abubuwan sosai an san akwai wata fada ake ce mata sababiya ko fa'u sababiya tana zuwa ne fadin da akan abubuwa da yawa to yanzu masalan sai ubangiji ya ce wasariqu wasariqatu wa qata'u aydiyahuma fati ko fa qata'u aydiyahuma to kaga wasariqu wasariqatu ai shine laifin ko menene kuma hu- abin da ake so a yi musu faɗawa idiyan mako to da aka zo za a kawo sababin da ya kawo illa sai aka kawo fa daman kuma ana nufi ana magana ne akan illa alkiyasu bil illati an fahimta ko sai zamanto da illar da hukuncin duk a haɗa suke a wuri ɗaya
نعم
yasa duk sanin larabcin ka yanzu ba za ka zo ka mayan mana da ita da wawu ba ba za a gane ba kai imtisali az-zaniyatu waz-zani wajlidu an bayyana ko nan ma kaga a haɗe yake an gane ko sababin da illa a guri a waje ɗaya suke to ana gane sababi da illa a nafsi ana kuma gane shi a suna yanzu kamar khamru din nan da muka bada labari shi ma khamru menene a asali a luga ba abin da ya rikitar ba a luga ko to a hakika ma zahiri haka ne akwai wanda zai sha hankalinsa yana nan a ga ya rikici shi na gane ana gane shi a nassi ana gane shi a a suna shi ma karkashin irin wannan za ka fitar da hukunce-hukunce da yawa yanzu kamar sariƙatu ɗin nan amma shi isa kuma daga nan su malaman fikin suke raguwa yanzu kamar wasu sariƙo sariƙatu da aka ce su kuma in gabo karkashin wajen malaman fikin sai su gaya maka cewa ba fa duk abin da aka ɗauka bane sunansa sata ko ba duk abin da aka ɗauka bane sunansa sata shi sa suka ce nau'in satan ma ya kasu tara ka gari ai yanzu matsalar suna so su kiyasi ne shi yasa suka yi warfar wannan yanzu mutum ne sai aka ɗauki mukullin sutu sai aka bashi ko musullin ofis aka bashi yana cikinsa sai ya ƙara biransa ya ƙara lambarsa ya ƙara waye ta satar an gane ko ko kuma an bashi san abinci ya fita da abincin ya je ya sayar gobe ma ya fita da shi ko jibiye aunawa da wancan an gane ko wannan ba ƙarawa sunansa shi yasa wannan duk komi ma ya sata ba za ka ce musu wai a je faɗa ɗauwa ya biya kuma ba shi ka san sunansa sunansa idan a tumina shi ka'idi sunansa mahaici an gane ko ko ya saci abin da yake mabalag ya kai a yanke hannu dama shi ba sunansa ƙarawa haka mutumin da masalan ɗan gida ne ɗan gida gidansu ɗaya gashi a ɗakinsa sai ya ɗan tsaga fulo sai ya ɗauka ko me ya ɗauka wannan mai sunansa ka'ini ba wai ɓarawa ce a yi je a yi gemar su hannu da dai wanda yake shi ba a gidan yake ba ba shi da izinin shigowa gidan sai ya zo ya buɗe ƙofa ya shiga shi ake nufi ɓarawo an fahimta ko iza mai risala ai ya faɗa sai mutumin da ya keta hirzi to ƙarƙashin nan sai malamai suka ce to nabbashu wanda yake haƙo linkafanin mutane a kabari ya siyar to wannan sunansa sari an gane ko in dai an ce hirzi ne to ai shi wanda yake ciki da mai hirzinsa ne gidansa ne dan me za a buɗa masa gidansa kenan a ɗaukar masa wani abu kasan ana yi shi zamanin baya can duk bai faru ba amma daga baya ba bala'i sai ta sa sabon kabari suke nema zai je su tone zai cire lakan barnan a jiya siyar a rayuwa nabash ba shine mai tonan kabari ya je ya fiye da lakafani an gane ko to kamar irin wayannan haka kuma karkashin wannan za ka gano abubuwa da yawa yanzu kamar da ubangiji yake cewa wa yuhillu lahum at-tayyibatu wa yuharimu alayhim al-khaba'ith yuhal menene wa yuhillu lahum at-tayyibat yuhillu lahum at-tayyibat karkashin wannan yanzu a zamanin manzo sallallahu alaihi wasallama abinci da ake ci aga dan kadan ko dangane da kuma kai ka ce dole sai ka ci abincin dabino da cikin shi za ka rayu da shi ai yanzu karanta shi ma ake a littafi ko ranar mu da dabino sai azumi yanzu to karkashin yin hillahu mutsayi ba ta zaka fitar da awara yanzu ga awara lafiya lo sai ka shayi ko dan waki da duk sauran irin wayannan abubuwan cikin an gane ko haka wayu harimu alaihim alkhaba'ith akwai abubuwan duk da ba a amfani ba su wanda akwai wiwi da ne akwai ta ba ai duk ba irin wayannan ko to yaya an gano wayannan suna cikin khaba'ith dan haka duk sai kai ta ne zamanto duk sai a ya zamanto an haramta su yasa ma kanatil illatu fihi mujibatul lil hukmi kamar dai kuma masalan manzo Allah sallama ya faɗa a cikin wani hadisi wanda ashabu sunan sun fitar da shi daga bara'u bin azib cewa manzo Allah sallama ya ce arba'un la tujzi'u fil abahi ko abubba guda hudu nau'in dabbobi guda hudu baya halatta a yi layyar su ka gani ko al'aura'u albayyina ne awaru hako kaga ita aka ce al'aura'u albayyinu awaru ha ne ido daya dabba da take da ido daya kuma idon ɗayan ya bayyana ido daya ne to karkashin wannan sai malamai suka ce to ai illar dai da ta sa aka ce kada a yi me layya da ita menene ba ido ɗaya ba ko to a wulaku a wulaku kaga ai al'amiya'u wacce take ba ta da ido baki ɗaya ba ma a kyala wacce take ne an gane ko sai a rabu da ita baki amma a wajen zahira kuma kauniya kuma baki ɗaya dindin ai ba ita aka ce ba da Allah ku kyale mu mu yi layye da makauniya baki da an fahimta ko to ai ba kiyas ba wannan kwata kwata kiyas kwata kwata su ba ba wannan waje yanzu masalan da manzo sallama ya ce kada mutum yayi bawali a ruwa wanda yake baya tafiya kuma ya ce zai ne wanka da shi a cikinsa sai suka ce wanka bawali aka ce ba a ce turo su ba an gane ku? kaga ana kiyasta abubuwa da akwai kiyasa to kamar duk irin wa'annan abubuwan suna nan da yawa shi yasa ma kan tijillatu fihi mujibatun lil hukumi wata kan illar tana ciki kuma ta wajabce zuwan illar ya wajabta cewa lallai hukuncin yana tare da ita za a yi hukuncin wannan shine a me alkiyasu al'illa kenan shi illa fa shine sababi ba illa ne da kasanta ta illa ba yau sababi sa wani zai ganin ta alluga zai ga ta alluga ce to illa kuma a ce sai ka dauka larura kenan ba ta larura ba ce sai Yusuf na bayani yana cewa illatul kauni kunta anta wala wala to illatu ai dalilu ke ba illatu na matsala ba wa qiyasu dalalatin akwai kiyasu kuma na addilala
huwa al-istidlalu bi ahadi an-nazarayn ala al-akhar nazirain nazirayn ala al-akhar al-istidlal shi kuma akwai wani wanda ake ce masa kiyas addilala wata kai shi kuma ana gane shi ne addilalan lafazi addilala ta lafazi lafazi wata kalma ce ta zo sai ta shiryar zuwa game ga abin da ake so a yi shine addilala a to sai zaman to lafazin kuma guda biyu ne an samu ha guda ne guda biyu shi zai ce bi ahadin naziraini ay naziraini kini guda biyu ke wata kan ta mahanga guda biyu za a iya gane dilala din to amma ɗaya ta fi fitowa fili akan ɗaya
وهو أن تكون العلة دالة على الحكم شيء قياس الدلالة أن تكون الإلة دالة على الحكم ita kawai tana nuna hukunci ne tana nuni bisa da ne an ba ta nuna wajabcin aiki da wannan hukunci kaga sabanin me al'illatu ko shi yana nuna ne ga illar ga kuma wajabci a cikin me hukunci shi ko na dilala a iya hukuncin take nuna ba ta nuna kuma lallai wannan abu da yake
ولا تكون موجبة للحكم shine wala takuna mujibatan lil hukm ina misali kamar da manzo sallallahu alaihi wasallama yake cewa game da aurar da budurwa yarinya ko yace idan yarinya za mutum zai aurar da yarinya da bikin me za a nemi za a nemi izininta za a nemi wa izinuha sukutu ako to yanzu a kalli sukutu ha ko sumatu ha a wata ruwaya an fahimta ko a kalli lafazin wa iznu ha yanzu sukutu yana nuna yadda ta
la kalmar eh?
mun da ran kalmar
a kalli abin kawai ai haka aka ce ne al-istidlalu bi ahli to yana dauka abu biyu ne tayu sukutuha ba ta yadda ba kunya ce ta sace shi Hmm? tayu kuma tsayaban ma jin daɗi ne ya sa sai ce shiru ita ba ma amsa kamar ita a tambaye ta akan wani ka gane ko kaga dai yana dauka abu biyu ko to wannan yarinya ke wacce take ma bata balaga ba to kuma wacce take ta balaga ta kuma dai bikiru ce ita ma wannan hukuncin sai aka ce to ita ma yana kanta an gane ko ita ma yana kanta da za a tambaye ta ce shiru din miji ubanta yana da dama ya aurar da ita kuma ko ta yadda ko bata yadda ba inda har ta yi shiru din kawai an ɗora hukuncin ta akan hukuncin wacce take karama sukutu haɗin kawai yana nuna cewa za a iya yi ne amma ba lallai a zartar da hukuncin domin yana ihmalin abu an gane ko ce wacce ta ƙazan malaman fiƙi wasu kuma da suka bi ƙwaƙwari sai da suka gano cewa to ya ma za a gane ta yadda ko bata yadda ba ɗin ma a cikin shirin nata an tambayi kina son wani kawai ce shuru sai hawaye ka gane ai ko yau ba to hawaye da shi ma na ne ai kaga dai hawaye ana yin su dan abu biyu to wanne ne Ai, wani aka ce sai a samu wata yar tsohuwa ta je kusa da ita sai ta taba hawayen wai ta ji mai sanyi ne ko mai zafi ko kaga farin ciki da ai ba zai zafi ba to duk dai wa'annan za ka ga abubuwa ne irin dawa da rai da suke bi dan dai su fitar da abin da yake shine hukuncin Allah wa huwa an takuna illatu dallatan ala al-hukm wa la takuna mujibatan limi lil hukm
wa qiyasu shabah sai kuma kiyasu shabai anan da mu bi shi a hankula a hankula saboda yana da wahala kwarai da gaske na ce za a kawo misalansa da yawa akwai riki amma a hankula littafin gaba Allah ya zai fahimtar da mu sosai wa kiyasu shabahi sai kuma kiyasu shabahi huwa al-far'u al-mutaraddid bayna aslayn a shine alfar'ul mutaraddadu baina asalaini shine reshe ne wanda yana kai kawo tsakanin asali biyu shi wancan kama yake nazirai ne ko wannan kuma ta- mutaraddadu ne ala baina asalaini asali guda biyu me yace
wala yusaru ilayhi ma imkani ma qablahu la yusaru ilayhi me ma imkani ma qablahu shikenan To wannan yana so ya maka bayani akan wannan tartibin da ya kama ashe su kansu shi kansa kiyasi din maratib ne wanda ya kasu guda uku hawa uku din nan ba a tafiya a nemi hukunci da al- a- addilala sai an gama da kiyasi al'illa an fahimta ko ba a tafiya a nemi kiyasu shibahi sai an gama da wanda yake addilala shine ce wala yasiru ne wala yusaru ilayhi ma imkani ma qablahu shine ba ba ba a cewa za a tafi gaggawa matsalan a zo kan wannan ba a gabatar da wanda yake ya gabace shi ba. to wannan kamar kiyasu a shibahi din nan ka misali daya kamar bawa bawa an gane ai bawa bawa ne sai misalan sai mutum ya kashe bawa an gane mutum ne sai ya kashe bawa to yanzu kudin bawan zai biya ko kuma diyar bawan zai biya shine da wani dalili yau kuma la yace yau ba ba shi dalili an gane ta'arifin ai shabahi din ko me yace almutaraddidu bainal asalaini ko to shi bawa yana da asali biyu ne yana kama ne da asali biyu bawa yana kama da asali biyu kaga bawa yana aure yana saki ko wannan haƙƙi ne nawa ɗa an gane yana sallah yana azumi yana bautar Allah cikakke kuma ana bashi lada yace za a ba ɗa nau'i ne nawa na ɗa ko to wannan ke sannan kuma ta wannan bangaren kaga yayi kama da wa? sannan ana gadarsa ana kyautarsa an gane ya ko nan kuma ya kama da ni dukiya ko to yanzu dukiya ne shi ko kuma ɗa ne isa shi yana ihtimalin asali biyu in ka gane wannan shi ne ƙarƙashin wannan za ka gane menene ya kawo bambancin fahimta tsakanin malaman mazhaba wasu sun ɗauki ɗaya daga cikin asalin shi sun ce nan shi suka yarda da shi wasu kuma sai suka tafi kan ɗaya asalin yanzu misalin waɗanda su suka ce ɗa ne ya fi kama da ɗa an gane ko sai su ce to diya za a bayar kamar malika da shafi'awa da hanabilawa diya za a yi matsala an gane ko kamar yadda suka ce kuma a'a ai shi dukiya ce mutumin da za a iya sai da shi za a iya kyautarsa za kuma a iya gadarsa ai dukiya ce wannan abu don haka wannan kawai ba diyarsa za a bayar ba kima kudinsa za a bayar kima ko ko ta fi diyar yawa ko ba ta kai diyar yawa ba su a wajen su sai ce su kudin kawai suke shi sa shi almutaraddidu ne bainat asalai an gane ko yau yana kai gare tsakanin asali biyu to irinsa shi ma za ka same shi kuma yana da yawa na'am fayul haqu bi aksar bi aksarihi ma shabah shine ko akwai ta ai yago yago an ya sayan ta gobe to shine nan yana so ya karasa maka ai hukuncin wannan na karshe din wanda ya fi kama aka fi nutsuwa da shi to sai ai me ilhaqin karshe tunda ya an ce almutaraddidu ne ko almutaraddidu ne bainal asalaini to shi kenan sai a mai da shi wanda yake aksar bi aksarihi ma shabahan wanda yake yafi kama da shi matsaya nan